الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننقوى يومنا عشرين da ukuku ga watan Ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 23 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2025 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun karanta a aya ta 25 zuwa aya ta 26 kenan a cikin suratu yunus a shafi na 212 sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya aka makallah Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ما شاء الله إيه كما يد مكسني منا بياننا أبن يشافي matsaloli na zakka waɗanda suke na zamani ko ba haka ba to don haka kamar yadda muka sani ana bin matsaloli ɗaya bayan ɗaya a yau za mu shiga cikin masraf na fi sabilillahi tunda aya ta kawo shi ne ake nufi da fi sabilillahi tunda ko da hausa ma ana cewa fi sabilillahi ko eh to don haka wannan tana da ɓangare guda biyu na farko za mu zo mu ga bayanin da malamai suka yi da mi ake nufi da fi sabilillah sai mu dakata daga nan gobe idan Allah ya kaddara mana cikin masu rayuwa sai mu shiga cikin tatbiqatun mu'asira li masraf fi sabilillah malamai suke cewa ittafaqa al-fuqaha ala anna al-ghuzata mimman yashmaluhum masrafu masrafu sabilillah duk malamai da musulunci sun yi ittifaki cewa masu zuwa yaki an gane ko jihadi inda jihadin nan wanda musulunci ya yarda da shi ne to suna daga cikin waɗanda za a ba fi sabilillah kinan masraf da ya zo cikin a suratu tauba innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharibina wa fi sabilillah wa ibn sabil mun gane wannan to an yi ittifakin masu zuwa yaki sun shiga cikin wannan amma jihadi na musulunci wanda yana da zawabit ba wai kowace irin magana ce wanda mutum ya dauka bai mai da sunan jawon jihadi a saurara mishi wanda hanya ce wanda turawa suka bi yanzu don saboda su rubuta kasashen musulmai su taimaka ma masu da'awar jihadi ba tare da wata hujja ko ni dalili ba kaga sai su huta abinda ake kiran shi guerre par procuration yani su suna son su mu kashe kanmu da kanmu marbakon sun su zo su kawo makamai su kashe mu sun kiya sai su turo ƴaƴanmu su ba su makamai don su hallaka mu haka suka yi ma rasha kaga yanzu sun huta da rasha marbakon america ta zo ta yaƙi rasha da turai sai suka nemi tsohuwar jihar rasha suka ba ta kuɗi ukraine guerre par procuration haka suke son su yi amfani da taiwan an gane ko su ba ta kuɗi saboda ta yi yaƙi da cana ɗan cana ya kashe ɗan cana guerre par procuration haka suke son su yi amfani da koriya ta arewa da koriya ta kudu kaga koriya ta kudu cikin ta arewa an kai yanko ta sai a ba yan koriya ta kudu kuɗi da makamai don su kashe yan koriya ta arewa guerre par procuration in baka in baka gane ka san akwai masu taurin kai wanda su gane su su kadai da suka gane da aka sama wato yakin biyafara 'yan Najeriya su kashe kansu shikenan Faransa ta huta da Ingila yakin basasa da ake yi Afirka shikenan yakin kashe-kashen da ake kasashen Larabawa suna ba da makamai ana kashe juna ina rukunsu suna can bacci suna baccin su amma satadurud dawa'ir eh turai an yi yaki sun ka daina yaki Amurka an yi yakin basasa an yi kashe-kashe daga baya ne an kamar da ta United turai sun yi kashin juna 'yan protestant da 'yan catholic ka koma cikin tarihin turai muwayen nashi ka gaida sun kai kace-kace da juna wayan sun haɗa kansu wayan su rinka sai da makamai ko su turo makamai ana hallaka mu za a waye a gane kuma can yaƙi gare ku zai tashi eh ai duniya ce sai an ka ce to waqtalafu fi ma ada zalika ala aqwal sai dai malamai sun yi sabani akan bayan masu zuwa yaƙi na jihadi abinda ake nufi da fi sabilillah akan magana guda biyar القول الأول مغانا تفرقو المراد بمصرف في سبيل الله هو الغزو ودان سون كace inde ba masu fita jihadi ba babu wanda zai shiga cikin fi sabilillah mun gane ko wadan sun ka magana ta biyu al murad bi masrafi bi masrafi sabilillah huwa al ghazw wal hajj wal umra suka ce a'a da masu zuwa yaki da masu zuwa hajji da umra suna cikin fi sabilillah magana ta uku al murad bi masrafi sabilillah huwa jami'ul qurbati wat ta'at wasun kace duk ayyuka na da'a da neman kusanci ga Allah suna cikin ne suna cikin fi sabilillah magana ta hudu al-murad bi zalika al-masalih al-amma maslaha ta jama'a ta gaba dai wadan suka ce shine fi sabilillah ma'ana an ce maslaha ta jama'a gidan likita maslaha ce ta jama'a kuma jama'a ba to ta jama'a ce misali ya shafi kowa da kowa al-murad magana ta biyar al-qawl al-khamis al-murad bi zalika al-jihad bi ma'nahu al-am kenan sun ka ce jihadi ba wancan jihadi ina ɗaukan makami ba jihadul yadi jihadi na hannu kenan na yaƙi wal mali da dukiya wal lisani da kuma da harshe an gane ku to waɗanda sun ka ce abinda ake nufi da abin nan fi sabilillahi ana nufin yaƙi kawai sun kafa hujja da hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko wanda yake cewa la tahillu sadaqata la tahillu sadaqatu li ghaniyin illa li khamsa li ghazin fi sabilillah kaga sai ce li ghazin fi sabilillah kamar mutumin da zai je yaki dan daukar da wato kalimar Allah ina fata ana fahimta ta an gane ko to sun kawo wannan hadisi wannan hadisi kuma malamai dai sun kai da kawo wajen inganta shi amma dai abinda da yawa suka tafi cewa kan shi shine hadisi hadisin ya inganta waɗanda sun kace abinda ake nufi da hajji shi ma yana cikin fi sabilillahi sun kafa hujja ne da hadisi na ummu ma'qil an gane ko hadisi na ummu ma'qil al-asadiyya mata abu ma'qil take cewa kharaja abu ma'qil hajjan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu ma'qil ya fita hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qadima lokacin da yazo qalat ummu ma'qalin sai ummu ma'qil tace qad alimta anna alayya hijja kasan cewa hajji ya tabbata akai na fantalaqa yamshi yani hatta dakhala alayhi sai suka kai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo gare shi fa qalat sai tace ya rasulullah ya kai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ka inna alayya hijja ko hajja akwai hajji akai na na wajibi kenan wa inna li abi ma'qilin bakran shi kuma abu ma'qil yana da bakran shine dan raƙumi ko qala abu ma'qil sai abu ma'qil ya ce sadaqti kin yi gaskiya ja'altuhu fi sabilillah amma wannan dan raƙumin nasu ya shi fi sabilillah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace a'tiha ka bata wannan raƙumin falta hujja alaihi tai hajji akan shi fa innahu fi sabilillah wannan yana daga cikin fi sabilillah an gane ku da wannan suka kafa hujja to amma fa a'taha al-bakra kaga riwayar ma ta ci gaba da abin da wato ba shi suka kawo shi ba amma dan ƙarin riwayar ne ni kawo shi fa a'taha al-bakra fa qalat ya rasulullah inni inni imra'atun qad kabirtu sai ta ce ni na girma wasa qimtu kuma na yi rashin lafiya ma'ana rashin lafiya ya kama ni kwarai da gaske fa hal min amalin yujzi'u anni min hijjati shin akwai wani aiki da zan yi wanda zai wadatar ni daga hajji na qala umratun fi ramadan tujzi'u hijja idan an kai umra a cikin ramadan ta ishi mutum daga hajji to wannan asa wannan hadisin malamai suka ce bai inganta ba in an diba wato akwai hanyoyi daban-daban daban da malamai suka kawo shi yana cikin sunan abi dawuda imamu ahmad ya kawo shi imamu zaila'i ya yi bayani akan wannan zaila'i zaila wani yanki ne cikin ƙasar somaliya ana ganewa cikin nasbun raya an gane ko almuhimmu dai an yi sabani kan ingancin shi amma malamai sun tafi cewa bai inganta ba shi yasa ma wato abin nan imam mubarak fori da cikin aunul ma'bud yake cewa wa fihi nazar fa inna rajulan majhulan wa ibrahim bin muhajir mutakallamun fihi to dan haka sai suka ce alhadithu hadithu ummu maqil yana da turuq li hadithi ummu maqil turuqun wa asanid la takhlu min al-ittirabi fil matn wal isnad hadisin ya annabi cewa bai inganta ba dan haka kafa hujja da wanga hadisi kan cewa fi sabilillahi ya abin da hajji da umra suna ciki wannan bai inganta ba amma kasancewar umra tana daidai da aikin haji an gane ku ladata tana daidai da shi ba ana nufin ba ta dauke maka a'a tujzi'u tana daidai da shi ya an ce tana daidai da shi ba an ce a dauke maka ba to wannan shi ya inganta muna ganewa dalili kuma akwai hadisi na Abdullahi ibn Abbas wanda yana cikin sahihul Bukhari da Muslim yake cewa lamma raja annabi sallallahu alaihi wasallama min hijjatihi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga hajjin sa da hajji guda yi qala li ummi sinan al-ansariya sai ce ma ummu sinan al-ansariya ma mana ake min al-hajji bi hana kiki haji qalat sai ce abu fulan baban wani tana nufin mijinta kenan zaujaha kana lahu nadhihani yana da nadhiha ne annadhihu shine mai yayyafawa amma da ana nufin annadhihu huwa al-ba'iru alladhi yuhmalu alayhi al-ma' lis-suqya shine da da ake dokar ruwa da shi don saboda a shayar sai aka ce nadhiha ne sai ta ce to hajja ala ahadihima yayi hajji akan dai wal akharu yasqi ardan lana guda kuma yana shayar muna da kasa ma'ana muna jan ruwa muna shayar da kasan mu to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala fa inna umratan fi ramadan taqdi hijja an gane ko ya ce umra a cikin ramadan tana daidai da aikin haji au hijjatun ko ko hajjatun au hajjatun ma'i ko ko haji ma tare da ni ka ku ga yin haji tare da manzo ba wai bambanci na ba haji daban yin haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban muna ganewa to kidan kaga falalan wannan to kaga wanda hadisi ne ya inganta cikin sahih bukhari da cikin sahih muslim kawai ne zai ce a'a to can an ce da'ifi na a'a ita wagga riwaya da ta nuna ta Abu Dawuda ita ce riwayar da'ifiya amma wagga riwaya ita sahihiya ce muna ganewa banda ma wannan riwaya ta Abdullahi ibn Abbas akwai riwaya ta Harim bin Khambash an gane ko wanda Imam Ibn Majah ya fitar da ita da Imam Ahmad sannan kuma Imam Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ingantar da ita kuma cewa yana daidai da aikin haji ba shike nuna an doke ma aikin haji ba in baka yi aikin haji na farilla ba yin umra cikin Ramadan baya doke maka sai kai wannan ladaci ake zance kusan da wannan ne sun ka fake sun kai ta sabkan Qur'ani na iska shike nan sai mu zo zo a bashi kwangila ta sabta qur'ani dubu shike nan ko dubu goma ko dubu ɗari ana gane ni sai su amshi kuɗin su kawai sai a zuwa ce to kara ina aran mumi ku ja mu da qul huwallahu uku ha an kace qul huwallahu menene suratul ta'lil ta'dilu suratul qur'an kun kace don dai tana matsayi izi 20 kenan kai qul huwallahu uku ga ina wa 60 wanda ya karanta qul huwallahu 300 ya sabka 100 wanda ya dubu uku ya sabka dubu sai a kwashi kudin yan boko da yan siyasa su masu da suna ganin suna da wani haka duk wanda ya wannan yana kasuwanci da alkur'ani wallahi ya halaka mu ji tsoron Allah ba wai yan siyasa ɗaya ne suke zalunci ba ba wai masu kuɗi ne ɗaya suke zalunci ba ko ba karan bane da ma'aikatan gwamnati har cikin almajirai da masu aikin addini akwai masu zalunci eh kuma sai an zo gaban Allah ne za a aikata ƙari dan haka kamar tunanin abin nan dan haka dai wannan waɗanda kuma sun kace abin da ake nufi da fi sabilillahi magana ta uku sun kace huwa jami'u ta'ati wal qurban sun kace anna lafza am fala yajuzu qasruhu ala ba'd afradihi illa bi dalilin wala dalil ala dhalik suka ce ba wani abun da yake kebanta fi sabilillahi ya shafi komai suka ce gina gidan likita tona rijiya duk ya shiga ciki waɗanda sun karbi cewa kalimatu fi sabilillah tana nufin wato albirrul am aikin alkhairi wanda ya shafi jama'a ina fata ana fahimta ta su ma suna kafa wato hujjar su ne da cewa fi sabilillah eh, abu ne wanda yake eh, ya shafi alkhairin jama'a gaba daya sun kace annahu la yu'rafu li kalimatu sabilillah fil qur'ani ma'anan ghayra birrul am sun kace kawai duk cikin qur'ani ta zo fi sabilillah tana nufin aikin da'a na jama'a wanda sun tafi magana ta biyar suka ce abinda ake nufi da wato fi sabilillahi abinda ake nufi da fi sabilillahi suka ce aljihadul am shine shine jihadi na gaba dai aljihadu bil yadi wal mali wal lisan kenan shine abinda ake nufi suka ce dalilin su ina fata ana fahimta ta suka ce anna iradatul ma'ana al khas wa huwa al jihad wa ma kana ma'anahu huwa al zahir uslub al hasr fi ayat as sadaqa fa at ta'mim yashmalu jihatun kathira wa hadha yunafi usluba hasr al masarif al thamaniya in an ka dawo an ka ce don aikin da'a ya shiga ciki sun ka ce a'a waɗanda sun ka ce ba a keɓance ba ai an ce innama sadaqatu lil fuqara to ai waɗanda abubuwan tun da nan an samu keɓancewa guda takwas an ka ce to dan haka cewa ya shafi duk ayyukan kenan zai warware farkon aya ba sai ko mun fahimta ba in kun ce ya shafi dukkan aikin da a'a yana da nufin akwai abin da aka keɓance sun ka ce annal jihad fil islam la yanhasiru fil ghazwi wal harb fil ghazwi al harb wal qital wal qital wal qital bis sayf ya an kace jihadi ba yana nufin biyu ba ba yana nufin kawai a doki aje a doki makamai ba a'a dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace jahidul mushrikeena bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum to kaga kuma hadisi ne ingantacce ina fata ana fahimta ta to kaga أن الدعوة إلى الله لو لم تكن داخلة في معنى الجهاد بالنص لوجب إلحاقها بالقياس suka ce da'awa ita za a karawa tunda an ce bil lisani ai halshe da da'awa suka ce ana sata kuma ko da wai ma da nasi bata tabbata ba na hadisi to ai min babil qiyas tunda mi tunda suke cewa ma'anar jihad bin nas suka ce la wajaba ilhaquha bil qiyas fa kilahuma yuradu bihi nusratu dinillah takobi da an kaje an kai yaki da shi bi ake nema a taimaka ma addinin Allah to da harshe ma shi ma a taimaka ma addinin Allah bal ma ana iya ayyaki mutane ba su ga musulunci ba sai a yi da'awa dubbai su shiga sun kace to da haka sai a dauke shi to amma wannan magana ta karshe shine abinda an ka dauka ya tarattafa al-qawl al-khamis dan haka ne abinda ake nufi da fi sabilillahi sun kace shine wato abin nan magana ta biyar takhsisu ma'ana sabilillahi bil jihad an gane ko ana nufin a yi jihadi da baki da halshe har da awa za ta shiga ciki amma ba za a kirkiro waɗansu abubuwa ba a ƙara an gane ko saboda waɗanda ke son a ce a gina masallatai shi ma yana cin fi sabilillahi idan kaga masu kuɗi sai su daina gina masallatai da ni da kuɗaɗen su sai su ce a gina da kuɗin zakka har ba za a bar musu ƙofa buɗe ba to akwai sauran bayanai da suke da alaƙa da wannan fi sabilillah ba za mu iya samun damar kawo su ba mu yi haƙuri gobe idan Allah ya kaddara mana cikin masu rayuwa sai a ɗan ƙarasa bayanan wallahu ta'ala a'lam malam sake mai mita muna aya lokaci ya dan ƙara tsawo lillazina ahsanu lillazina ahsanu alhusna wa ziyada ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله wala yarhamu ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون na'am ak- akwai bayanai da muka ce alƙawalin za mu kawo a jiya mun manta ba mu kawo su ba don haka a yau da su ya kamata mu fara sannan mu ci gaba da karatu abu na farko da ya kamata mu fara kawowa shine cewa mun kawo hadisi a shekaran jiya in ban manta ba na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam mal faqru akhsha alaikum wanda hadisi yana cikin sahihul bukhari hadisi ne na wato amr an gane ko amr bin auf al-muzani hadisi kuma na manzo sallallahu alaihi wasallam da inda ce inna dunya hulwatun khadira hadisi na abu sa'id al-khudri yana cikin sahih muslim ina fata ana fahimta ta to da haka ya kamata mu kawo shi kuma hadisi na ad-dunya mal'una hadisi ne wanda ashabu sunan sun ka kawo shi ba wai ana son a faɗi magana bane kawai babu wani dalili mun gane wannan wannan ya kamata mu fahimce shi sai kuma abu na gaba wanda ya kamata eh, mu kawo wanda jiya mun kamanta ba mu kawo shi ba saboda daidai inda mas'ala take sai muka manta mas'ala an kawo ta wuri daban-daban inda muka ce inda Allah ya ce hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams to anan sai mun kamanta inda mas'alar daidai inda ya kawo mas'alar bayananta suke wajen wazayyanat muka ce za mu zo da waɗansu kalimomi waɗanda kana iske wazaninsu ya rubutunsu ya canza amma wazaninsu in an koma asali ba ba yadda wazaninsu yake a asali ake rubutawa to shine sai sun kace dibo wato akwai daga cikin af'al waɗanda ya kamata suke ɗaukar wazunna daban-daban ma'ana wazanin suna can rubutun suna canza amma wazani bai canzawa daga ciki izayyana da itsayyara rike da kyau asilin su tafa'ala ne tafa'ala kenan tazayyana ne shi ko itsayyara taqayyara amma ta'un sai an kamar da ta'un sai an ka ce itsayyara sai aka kawo alhamza kire an baka ittayyara waznuhu tafa'ala in an baka izayyana waznuhu tazayyana ta'un din an kamar da tazayyun sun ka ce wa waznu iddaraka da isaqala min qawlihi bal iddaraka fi ilmuhum fil akhirah wa qawluhu kinan min qawlihi kinan wa qawlihi isaqaltum ila al ard ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi isaqaltum ila al ard sun ka ce fa waznuhuma tafa'ala ala hasbi asbihim kenan tadaraka ne sai an ka ɗauki ta'un an ka maida tadarun sai an ka ce idaraka ana gane ni qulibatu ta'u dalan haka shi ma wancan an ka ce isaqaltum tasaqala ne sai an ka maida ta'un ta koma ta'un sai an ka kawo alhamza sai an ka ce isaqala muna gane wannan to da haka yana da kyau dalibi ilimi ya gane wannan kaman misali cikin alqur'ani qira'a أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى هو لا يهدي an gane ko to la yahdi din na asin shi la yahtadini sai an kamar da ta'un ta koma dalo sai an ka ce amma la yahdi illa an yuhda nan in kana kallon wannan kana kallon Musa bakoki an ka zo wajen wannan aya alqalan Musa baka in busa alqur'ani ba sai dalibi ya karanta da bai su ce yayi kuskure sai dalibi ya karanta amma la yahdi sai su mai da shi ba sai la yahdi kaga wanda ke alƙalancin ba bai iya ba wa ghairu taqiyyin ya'muru an-nasa bit-tuqa ghani maridun yudawi an-nasa tabibun yudawi an-nasa wa huwa maridu amma kuma akwai kalma shine wa laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir aslin muddakir muzdakir ne domin zakara ya tuna to sai an ka kara alif da ta'un sai an ka ce it zakara it zakara amma sai an ka maida shi dalun ya koma iddakara dalun ta koma dalun ita ma waccan ta'un ta koma dalun sai aka ce iddakara wa qala alladhina jaminhuma waddakara ba'da umma haka amman yujibul mutarra mutarra asalin shi daga durruna to sai aka ce mutar kenan mutar ne dadun sai aka kara masa ta'un sai aka ce darra idtarra kaga bai dadin fada sai an ce idtarra kidan asalin shi ifta alabi kaka suka sa ifta'ala ka kawo qa'ud wajen abin nan ba abin abin nan shina daga cikin abubuwa guda mura'at yani guda abubuwa guda shidda waɗanda la tura'a fil mizan akwai abubuwa guda uku tura'a fil mizan في الميزان الصرفي تغييرات التي تراءى في الميزان الصرفي ثلاثة أقوي بدا شدة وأن لا تراءى في الميزان وأن قد منك كاو لا تراءى في الميزان كما إن الله سبحانه وتعالى أبن وهم يخصمون كذا وهم يخصمون أفنش وهم يختصمون sai an ka ɗauki ta'un an ka mai da tasadu in ka zo karanta sai ka ce wa hum yakhsimun sai malamai sun kace wannan shine na ƙarshe yafta'iluna wal aslu yahtasimuna qulibat at-ta'u sadan li mujawaratiha harfu ta' ويجوز فيما كانت فاؤه ضاءا ثلاثه اوجه ina fata an fince ni duk abinda asalin fa'un din shi ta zamanto za'un ne to a larabci cikin sarfu in ta'un ta zo fuska uku gare shi rike da kyau ga inda nake son baka tsaya ka gane da kyau domin misali zalama ai fa'ala ne ko kaga fa'un din shi mice ce za'un ne ko ba ka nan bane to in an ka ƙara alifun da ta'un misali tunda kamar yanzu qatala sai mu kara alif da ta'un sai mu ce ni iqtatala ko ba karan bane to zalama yanzu in muka kara alifun da ta'un to in dai za'un ne fuska uku yake da ita sun ka ce an tudghama za'u fi ta'i sai a mai da za'un ta koma cikin ta'un sai a ce misali zalama maimakon a ce sai a ce iqtalama kaga ta'un din an maida ta mi an maida ta ta'un tunda tana kusa ga mi za'un sannan ita ma za'un din an maida ta mi an maida ta ta'un sai zan iftalama asalin shi ifta'ala ne ya zalunci yayi zalunci kaga in ka zo ka iske iftalama baka san inda zaka nemi shi cikin kamusu ba an gane ko mislu ittafara kaga ittafara asalin shi daga gafara ne ya samu abu ko ba ka bane kaga ittafara ya samu amma sai ka rasa inda zaka nemi sai ka ce bari mu diba wajen tafara sai ka yi shirme domin tafara shine na iyatu ba kenan to abu na biyu an tubdala ta'u za'an a'a a mai da ta'un ta koma za'un an gane ko tunda mun ce iz zalama ne ko marmakon a ce iz talama yanzu can an ce iz talama na biyu a'a yanzu ta ta'un ne ita zama zuwa za'un sai a ce iz zalama an gane ko iz zalama hu ka gane ko iz zalama ba'ana ifta'ala yayi zalunci ina fata an fince ni sannan kuma sun kace an tabqa ta'u mubdalatan min ta' a'a tsa'un din ta yi zamanta wasu laraba sai su ce iz talamani iz talamani ai ya zalunce ni kenan ko ta yi zamanta matsayin tsa'un ko su koma tsa'un biyu ko su koma za'un biyu in baka san wannan ba ka shiga cikin matsala shi yasa ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi akwai littattafai da Sheikh Abdul Latif Ahmad Suwairif ya rubuta at-tadribat al-lughawiyya na 1 da na 2 da na 3 da na 4 dukkansu akwai inda ya keɓe kan dirasatul ma'aji da na ɗai da na biyu da na uku ina ganin da hudu bai magana kansu ba to in ba haka ka sani ba kalmomi ba ka san yadda ake neman su ballantana ka san ma'anar su ballantana ka san ilmu sarf ga yadda ake neman kalma in an shafe mata harafi kaza cikin babi kaza za a neman ta kalma kaza ga wurin da za a neme ta duk baka san wannan ba baka ma san yadda ake bincike cikin kamusu na larabci ba amma kai malami ne ko ko kai wani wani babban masani ne a cikin ilimin larabci Allah kai muna tsaki mu dai muna kira zuwa ga dalibai wallahi su hatta to Allah subhanahu wataala yace lil ladina wannan bayani da ni kawo ka diba cikin at-tarif fi ilmi at-tasrif safha ta 128 zuwa safha ta 130 da Allah subhanahu wataala yace lil ladina ahsanul husna wa ziyada ibnu ashur rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da yazo karkashin wannan aya sai yace ita wannan jumla ta lil ladina ahsanul husna وزيادة يتي الجملة معطوفة على يتي تيوى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة عطف على جملة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة معنى التي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة يتي الجملة في ونن آه نعم da Allah subhanahu wa ta'ala ce lillazi na ahsanu alhusna wa ziyada je ibn ashur da yake bayani sai ce ana iya ɗauka shi matsayin badalul ishtimal badalul ishtimal ne na wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim domin wannan aya da Allah ya ce wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga wato gida na mi gida na tsira wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kaga in yana shiryar da wanda ya so kenan ya nuna akwai batacce akwai kuma wanda ya shirya to sai bayani lil ladina ahsanul husna wa ziyada su ne wadanda suka shirya shi kuma cikin mafhumi sai ya kawo mafhumul mukhalafa wal ladina kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bimithliha ko ko ce in ka ga dama sai ka dauke shi a matsayin badali mufassil badali mufassil ma'ana duka ɗaya ne amma yana rarrabe bayanin da ya gabata wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u yana shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim kaga magana ce a dunkule sai an ka fayyace ta tunda an shiryar da waɗansu waɗansu ba su shirya ba fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalala fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wa law sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin wa ma aktharu an-nasi wa law harasta bi mu'minin to da yace wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ya zo bayani ne a dunkule an shiryar da waɗansu ba a shiryar da waɗansu ba sai aka zo aka yi bayanin waɗanda aka shiryar da su da irin ɗabi'o'insu da ayyukansu da makomarsu aka yi bayanin kuma waɗanda ba a shiryar da su ba da sifofinsu da makomarsu mun gane da kyau shi yasa karatu bai yiwuwa a ce a ɗauki abu haka sagagagaga ba tare da wani bayani ba to a nan abin da nake son ɗalibin ilimi ya fahimta da an ka ce wallahu yad'u ila daris salam mun kawo cikin asbabun nuzul cewa akwai mala'iku biyu da suke magana waɗanda an kawo cikin hadisi Abu Darda to magana su ita ce sababin nuzul suna faɗar wannan magana sai Allah ya sabkar da bayani a cikin Alƙur'ani akan wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa anzala fi qawlihima saboda magana su ne Allah ya saukar da alqur'ani shine abin tambaya anan an saukar da bayani na abin da yad'u ila daris salam bai wato wannan ba shine sababin nuzulu ba kai tsaye Allah ya yi ya saukar da bayanin zai saukar da shi su ya ba su izinin su aikata amma wannan bai zamantowa sababin nuzulul mubashir ma'ana sai dai zamanto wannan yana shiga ƙarƙashin ma'anar wannan aya ina fata an fahimce ni tunda su suna fadar magana ba dan fadar su ba Allah ya saukar a'a dama kafin su fada Allah zai saukar da wannan bayani amma kuma Allah shi yana da dalilin da zai sa mu mu ji tunda mu ba ma ji an ce sakale ne dai an ba su ji to Allah yana da hanyar da zai sa sakale ne su ji ba sani ko muna fahimta ba ai to dan haka shi yasa kullun ina kira zuwa ga daliban ilmi tafsirin qur'ani ka'idodinsa wato idan ka duba akwai lokacin da zaka ciro asa akwai lokacin da zaka amfani da ka'idodi ka fitar da ma'anoni to lokacin da ake fitar da ka'idodi nan ne ake barin maza saboda in baka karanta ka'idodin ba sai a fitar da bayanan da kai ba zaka iya fitar da su ba misali yanzu kun ga wannan aya ta wallahu yad'u ila daris salam kafin in koma in shiga cikin waccan aya gadan gadan anan sai ka koma zuwa ga ka'idodi na nahwu da sarfu da balaga da usulul tafsir da usulul fiqh sai kai tatbiqin su akan bi akan wannan aya wallahu yad'u ila daris salam wannan wallahu yad'u jumla ce ne jumla ce ismiya dan ta fara da suna to me yasa aka fara da suna Allah saboda wato magana ce wadda take ba ta wasa ba ka kusan dole a fara da suna Allah kaga nan balaga ta shigo kenan al'udul me yasa bai ce al'azizu yad'u ila daris salam ba ko al-wahhab yad'u ila daris salam sai ce mi wallahu yad'u ila daris salam sannan yad'u fi'li ne mudari'i yufidu at-tajaddud wa takrar yana nufin abin yana afkuwa yau da gobe dan a nuna maka kiran da Allah yake yi ba kira bane wanda ya tsaya a'a Allah yana kira ne yau da gobe jibi da gata ila daris salam har zuwa gida na tsira assalamu ko kace sunan Allah ne Allah yana kiran ku zuwa ga gidan shi tunda shi yana Allah assalamu me yasa to yace ya dauki sunan Allah assalamu bai dauki wani suna ba wanda ba wannan ba saboda kasancewa a wajen Allah in ka zo zaka samu aminci wallahu yad'u an shafe maf'ulun bihi na hau kenan yad'u an-nasa ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim aslin yahdi yahdiyu ne a sarfu kenan yahdiyu yaf'alu zaka rubuta yaf'ilu zaka rubuta sannan a nahwu sai ka ce marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma al-muqaddara 'ala al-ya mana min zuhuriha athiqal yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah da shiryar da wanda yaso zuwa ga hanya madaidaiciya to kaga anan sai kai aiki da usulul fiqh da wato usulul fiqh Allah yana kira zuwa ga gidan tsira suwa yake kishiyoyin Allah kaga shaytan da shayatinul insi da shayatinul jinni kuma ga bane da munafiqu da kafiru da su bulaye da kuna ila daris salam yad'una ila an-nar yasa Allah ce waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila jannati wal maghfirati bi idni kaga da mafhumul mukhalafa zaka aiki tunda shi Allah yana kira zuwa ga wato gidan tsira su ko wadancan suna kira zuwa ga gidan halaka in babu usulul fiqh za mu gane wannan wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya ala rabba qa'idatul ijmal wat tafsil rikita da kyau al ijmal wat tafsil kadiba cikin littafin usulul tafsir tana nan zure na da da na yanzu a nan kaga in ka zo sai kai shigo Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya sai mun kawo cewa me yasa aka ce hanya ce ta Allah saboda Allah ne ya shar'anta ta in ka diba ma cikin madarijus salikin da ibn qayyim ya kawo wannan bayani an ce hanya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi yake shiryarwa yake bayanin ta ko ya zo da ita an ce ta masu imani saboda Allah ya ce su bi ta muna ganewa to amma nan Allah yana shiryar da wanda ya so ya zo mujmal man sha'u shin cikin waɗanda Allah ya so ko akwai ayoyin Qur'ani da suke bayyana wannan aka sai ka kawo daga cikin su akwai annabi Ibrahim Allah ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim daga ciki akwai annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambato sunayensu a cikin suratu wato al-an'am wa tilka hujjatuna آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم كما قال لك سماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم yace innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim farkon yasin haka ne zaka yi in ba haka ba bayannan da ka ce wa ya hadi man yasha wa ila siratin mustaqim Allah shi na shirye da su wanda zo zuwa ga hanya wanda ne suka ce Allah mu wuce gaba tunda babu ka'idin aka amfani da ita ka kulla alaka tsakanin wani nafsi da wani nafsi muna ganewa shi yasa amfani da ka'ida na taimaka ma dalibi ilimi bari cewa shirme ne ba shirme bane in kokari ka gane ka'idar sai kai amfani da ita iya tsawon rayuwarka mun gane tau magana ta rige ta kari amin don haka akwai karatu mai yawa ma karkashin wannan babu da lokacin da zamu kawo shi idan da muka kawo kishiyar Allah su suna kira zuwa ga wuta Allah yana kira zuwa ga aljanna Allah yana kira zuwa ga tauhidi suna kira zuwa ga ai shirka Allah yana cewa kada a saba mishi kaga suna cewa ayi zina Allah ya ce kada ayi zina Allah ya ce kada a shagiya sun ce a shagiya ma'ana su kontar Allah suke ma'ana duk abinda Allah ya ce su suna against shine English against counter an gane ko in an ce against the English counter shows bal ma wani lokaci suna nufin duk kalubalen da ya gitto to za su za su tunkare shi shine against all odds abin da suke faɗa eh wallahu yad'u ila dar salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim to bayan mun ce badalina sai Allah ce lil ladina ahsanul husna an gane ko waɗanda sun ka kyautata muna bayani na a cikin mai jalal ne ce bil imani da imani alhusna shine aljanna ita ce aljanna ko ba karan bane jiya sai mun ka kawo maganar Imam Suyuti amma kafin mu sake komawa zuwa ga maganar Imam Suyuti saboda muhimmancin da take da shi a nan shine cewa a cikin littafin Mawsu'atu at-Tafsir al-Masbur min at-Tafsir bil Ma'thur ta Ustaz Dr. Hikmat Bashir da yazo sai yace da Allah subhanahu wa ta'ala ce lil ladina ahsanul husna wa ziyada al-husna nan wa ziyada sai kawo hadisi na Suhaib wanda jiya mun kawo shi ina fata an fahimce ni wanda yana cikin sahih Muslim da sauran littafin hadisi wanda abinda ake nufi alam tudkhil al-awatu fayakshifu al-hijab fama u'tu shay'an ahabba ilayhim min an-nazr ila rabbihim kaga wannan ya nuna cewa ba a basu wani abun da ya fili wanda ya fi kallon Allah ba sai zaman to dubi zuwa ga Allah shine ziyada ƙari domin duk abinda za a ƙara ba ai sunan shi ƙari amma da sai a fara sun ka zo abinda ake nufi da az-ziyada shine an-nazaru ila Allah ta'ala sannan yake cewa an fitar da Ali ibn Abbas ibn Jarir al-Tabari ya fitar da sanad Hasan zuwa ga ibn Abbas cewa daga ibn Abbas lil ladina ahsanu al-husna yace yaqulu lil ladina shahidu alla ilaha illa Allah kaga nan wato ibn Abbas ya fassara lil ladina ahsanu da shahidu alla ilaha illa Allah waɗanda sun ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sun ka tabbatar da tauhidi al-husna su za samu aljanna domin mutumin da bai da tauhidi zai shiga aljanna ba zai shiga aljanna ba kaga kenan ibnu abbas ya fassara al-ihsan bi ma'ana at-tauhid tahqiqu kalimatu la ilaha illa Allah sannan kuma sun ka ce akhraj al-faryabi bi sanadihi sahih am mujahid shi ma mujahid da an ka zo lil ladina ahsanul husna qala mithluha ma'ana waɗanda sun ka zo da kyakkyawa allabina ahsanu wadanda sun zo da kyakkyawa alhusna suna da mai kyau mislu ha tamkarta domin wanda ya zo da mai kyau ni za a saka kamar da shi hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan yace wa ziyada sai fassara ziyada maghfiratun wa ridwan shine suna da maghfira gafara wa ridwanun da kuma yarda daga Allah to shi kuma yardan nan shi ma yana izbantuwa kai kun san da kallo zuwa ga ubangiji da yarda Allah sun fi aljanna daɗi shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ridwanun min Allah akbar ai akbar min aljanna domin da yarda Allah ne da ka tabbata a cikin aljanna sannan annabaru ila wajhi Allah ila wajhi Allah ta'ala ko ila Allah ta'ala zai mantar da su dadin aljanna shikenan amin arama mun fahimci wannan to wannan mun kawo shi ne saboda ka fahimci cewa kalima ta ahsanu abin kirfi kyautatawa الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك to ibadar nan kuma sai an gina ta akan tauhidi kenan nan da yace la ilaha illallah ba yana da kuskure ne ibnu abbas ba don ita la ilaha illallah ita ce aslul ibada muna gane wannan da kyau to alhusna mun ka ce ismu tafdil ne alhasanatu mai kyau husna kuma mi mafi kyau shi yasa ya zo cikin suna abin da cikin abin nan walillahi asma'ul husna fad'uhu biha masu fassara da dama sai su ce wai Allah yana da sunaye masu kyau kuskure ne Allah yana da sunaye mafi kyau duk wani wanda adda suna mai kyau to na Allah shine gaban nashi to dan haka alhusna kenan alhusna kuma muka ce kai hattara in a larabci ne sifa ce ita ko sifa zai iya ɗaukar ma'ana miliyan ɗaya ma duk abin da wani abu sun kai tarayya wani fi wani kyau to husna kenan wancan husna wancan husna wancan husna wancan husna tunda da an yi tarayya wani fi wani sai an samu hasanatun da husna amma nan nafsi ne yace al-husna abinda ake nufi aljanna ita ce aljanna domin babu abinda ya kai rayuwa aljanna dadi ko ba karan bane nan duniya akwai dan dadi dadi to amma dadin aljanna shine mi shine karshe domin daɗin aljanna bai tare da abin da zai gurɓata shi kuma bai yankewa muna ganewa to a nan akwai bayani na aƙida wanda dole sai an kawo shi shine yanzu za mu shiga cikin shi kaɗan mu ga abin da imamu suyuti ya kawo da kuma abin da abin da sun ka kawo cikin doktora wacce wadda aka rubuta a jami'a wato ta madina imamu suyuti da ya zo ƙarƙashin wannan aya jiya mun faɗa da an ka ce lillazina ahsanul husna wa ziyada yace al husna al mi al janna al janna ake nufi wa ziyada an nazaru ilayhi ta'ala kallo dubi zuwa ga Allah yace akhrajahu muslim min hadith suhayb kaga imam su yace wannan hadisi muslim ya fitar da shi cikin hadisin suhayb wa akhrajahu ibnu jarir ibnu jarir ya fitar da shi mithlahu irin wannan min hadisi abi musa al ash'ari hadisi abu musa al-ash'ari wa ka'ab bin ujra ka'ab dan ujra shi ma an gane ko wa ka'ab bin ujra kinan da ka'ab dan ujra sai dai malamai suke cewa waccan magana da ya kawo na cewa asar na ka'ab bin ujra ibnu jarir tabari ya kawo shi amma shi wannan bi isnadin ne da'if wa wa ubay bin ka'ab marfu'an shi ma akwai ubay dan ka'ab ya kawo shi an kawo riwaya ta shi a cikin tafsiri da ibnu jarir tabari sun kace isnaduhu da'if an gane ko wa akhraja ibnu mardawayhi mithlahu min hadith ibnu umar an gane ko yace kadiba cikin ad-durrul mansur wa anas marfu'an shi ma anas ya fitar da shi marfu'i kadiba wa akhraja abu shaykh mithlahu min hadith abi huraira kadiba cikin ad-durrul mansur fi at-tafsir bil ma'thur na imam suyuti min hadith abi huraira marfu'an duka ad-durrul mansur ad-durrul mansur ad-durrul mansur intabih akwai ad-durrul masul fi ulumin kitabil maknun shine na as-sabilul halabi wanda an kai kan bayani kan qira'at da tawjihin su da balaga da nahwu da sarfu ya hiba qira'at karfi da da nahwu sannan sarfu sannan balaga a karshe muna ganewa akwai ad-durrul mansur min at-tafsir bil ma'thur shine na imam suyuti shi ko an yi shi ne don tattaro hadisai da asar na magabata ka rike da kyau in baka bambanta tsakanin littafai ba sai ka ce ka riba baka gani ba kai ko littafin ne ma ba ka da shi ko baka gane wanda ake nufi ba kuma akwai taba'a tadarul hijra taba'a tadarul hijra ita ta bayyana asara waɗanda sun ka inganta da waɗanda su inganta ba cikin ad-durrul mansur min at-tafsir bil ma'sur zai kai mujalladi 24 al-ramma kudin shi zai kai kamar jika 300 hakan ga al-ramma sai ka kuri ka samu guda a yau sadaki nawa ake kan sadaki jika 500 ko ko miliyan guda yanzu sadakin mace ya yi maka وأخرج ابن مرضويه موقوفا على أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وحذيفة أنقال يكون وابن عباس duka waɗanda asar kin kadiba cikin addurrul mansur duk an kawo su wa akhraj ibn abi hatim an abi musa al-ash'ari wa khalqun min at-tabi'in ma'ana in kadiba cikin addurrul mansur zaka ga maganganu hadisai da magabata da waɗanda sun ka inganta da masu rauni ga sunan barjat sai yace fa tafsiru bidhalika mutawatir fassara cewa alhusna aljanna ake nufi wa ziyada annazaru ilaihi ta'ala kallo zuwa ga Allah yace mutawatirun mutawatirina abu ne wanda ke ya inganta mutawatiri kuma tawaturi kala biyu ne akwai tawaturul lafzi akwai tawaturul ma'ana sai imam suyuti yace wa fihi raddu akwai raddi ala man ankara ru'ya ga wanda ya inkarin ru'ya ta Allah subhanahu wataala to kaga wannan aqida ce ta salaf ko ba garan bane wannan kuma ima- littafin Imam Suyuti daga Imam Suyuti yana da littattafai da yayi yana da kuma waɗansu abubuwa da yayi na kurakurai wannan kuma kowa yana da shi amma akwai abubuwan da ya waɗanda kuma su ma inda mutum ya yi daidai ka ce daidai ya yi. ko ba garan bane inda bai yi daidai ba ka ce mini bai daidai ba Allah ya gafarta mishi dun gurku mun so Allah ya gafarta mu Imam Suyuti yana da alfiya fi ilmi al-hadith mustalah al-hadith ita ce ake karatu a jami'an Madina sannan aljami'u saghir da Sheikh Nasiruddin Albani ma aiki littafi ne na Imam Suyuti shi sahihul jami'i an kace kenan shi Albani ya tace ne amma asalin littafin ba nashi bane muna ganewa da aka Imam Suyuti yana daga cikin wanda suka rubuce kwarai da gaske kwarai da gaske a cikin a cikin musulmi ma'ana yana daga cikin malaman da suka yawaita rubutu shi yasa amma wani lokacin in mutum yayi littafi in bai ce maka ingantacce na ba a'a ma'ana yana nufin na tattaro ma sauran aikin naka ne wajen tacewa muna ganewa to da haka wannan shi da abin da ya kamata mu fahimta shi yasa ma wani malami ka diba cikin abin da an kai bincike Imam Suyuti da yazo littafan da aka samu a gare shi littafi 666 wadanda ya rubuta a rayuwarsa kafin ya bar duniya littafin da ya rubuta Allahu fi bayanil asbab asbab wurud hadith na an ka kawo muqaddimatul muhaqqiq na mace koli da farna ina tsara zanga ya mushi ya kawo littafi 666 rubuta kafin ya koma ga Allah muna ganewa ko waɗanda an ka cimma ba mu sani ba ko akai ƙari to anan akwai abin da ya kamata mu ƙara bisa ga abin da shi Imam Suyuti ya kawo mas'ala ce wadda ta shafi hadisai da kuma mas'ala wadda ta shafi ni wadda ta shafi wato abin nan lugha da usulul fiqh akwai hadisan da suke nuna za a da musulmin mu'minai za su ga Allah subhanahu wata'ala akwai hadisi na Jarir ibn Abdullah sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin sunan abi dawud yana cikin sunan tirmidhi yake cewa kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul badr yake cewa shi jarir bin abdullah manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya fita a gare mu lailatul badr ranar da wata ya zamanto fari shakallo mai haske albadar ba ana nufin wata ba alqamaru daban alhilalu daban albadaru daban in an ce alqamaru tun farkon shi har karshen shi yana daukar alqamar an gane ko amma in sun ka ce akmara da larabci sun nufin yayi haske shi yasa yazo cikin muqama akmara lailuhu dajuji ko ba garan bane yan an ce akmara yayi haske to in an ka ce alhilalu wata ana nufin sabu saboda daga ahallana shine ya daga muryar shi an gane ko domin idan laraba sun kaga wata in yana sabu suna daga muryar su sai aka kira shi hilal sai an ka ce wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abinda an ka ambaci sunan wani Allah an kai kuwa kenan an kai yanka to in an ka ce albadru ya kai kwana goma sha hudu sha biyar yana cikin haske ana fahimta ta yawwa to kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita lokacin da wata ya kai sha uku sha hudu sha biyar fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum lalle zaka ku za ku ga ubangijinku yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama kama tarawna hadha kamar yadda kuke ganin wannan yayi nuni zuwa ga mi zuwa ga wata nan ishara zuwa ga tashbihin ru'ya bir ru'ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wata da Allah bane ya kamanta kallo ne da kallo intabe laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir wanda suke zakwa suna zagin hadisai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tudamuna fi ru'yatihi akwai wani lafazi shi ma na jarir bin abdullahi ne an gane ko yake cewa kunna inda nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun kasance wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila alqamari sai yayi kallo zuwa ga wata lailatan wani dare an gane ko yace ya'ani albadr nan an ce lailatan ba a ce lailatul badr sai an ka ce albadr saboda can wata riwaya ta ce lailatul badr innakum satarawna rabbakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce tabbas za ku ga ubangijinku kama tarawna hadha alqamar kamar yadda kuke ganin wannan wata la tudamuna fi ru'yatihi an gane ko shikenan sai abin nan to in ka diba cikin riwayoyi kala biyu ne akwai la tadammuna fi ru'yatihi tadammuna bi fathi ta'i wa tashdid al-mim to yayin anka ce wannan sai a ce la yandammu ba'dukum ila ba'd ma'ana za ku ga Allah ba sai wani ya karkata zuwa ga wani ba kamar wani yana ganin wani zai tare mai wani wani zai tare shi in kuma anka ce la tudammuna akwai qira'a wato riwaya wadda ake karantawa da bi dhammi ta'i wa tashdid mimi ai sun kace kenan la tatazahamuna wa la takhtalifuna ba kwa mace ma juna sannan kuma ba kwa saba ma juna wani na cewa dan matsamin dan matsamin dan matsamin ma'ana yadda kuke kallon wata wani bai damu bai je wani ya mace shi ba haka mu'mini za su ga Allah ranar tashin alkiyama Allah ka sanya mu daga cikin su an gane ko wannan riwaya ce tawa ta jarir bin abdullah sannan akwai riwaya ta jarir bin abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innakum satarawna rabbakum ayanan Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Imam Muslim da Imam Tirmidhi Imam Ibn Khuzaimah ya fitar da ita amma a cikin littafin sa At-Tauhid ba sahih Ibn Khuzaimah ba ina fata ana fahimtar ta cikin At-Tauhid kuma riwaya ce ingantatta to kaga waɗannan asa ga su sun nuna tabbat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara za a ga Allah ranar tashin alkiyama to amma waɗansu sai su sai su inkarin ru'ya sai su laɓe ga luga su laɓe ga aƙidu alfiraku dalla don su yi inkari ta ru'ya ta Allah subhanahu wa ta'ala to kafin mu shiga cikin raddi a kansu an gane ko za mu zo mu yi tafsilul mas'ala a nan abu na farko wanda za mu ce ganin Allah a duniya da ganin Allah a lahira muna ganewa kenan sai mu gani shin tana yiwa a ga Allah a duniya akwai dalilan da suke nuna haka sannan kuma in akwai ina suke sannan mene ne mazhaba ta ahlus sunna sannan ana ganin Allah a lahira ko ba a ganin sa ina dalilai wanda yace kuma aqida ta ahlus sunna kaji mas'ala guda biyu kenan ru'yatullahi fid dunya wal akhirah tafsilan wa tatbiqan ma'a bayan mazhab salaf mun ji da kyau to anan kafin mu shiga sai mu zo zuwa waɗanda sun kai inkarin ganin Allah da irin yadda sun ka kawo dan su maganganu insha Allah rabbul alamin sai sun ka ce ai ahli sunna sun kace wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira zuwa ga ubangiji suna kallo sai suka ce a'a ila rabbiha sun kace an shafe wani abu asirin shi ila ni'mati rabbiha nadira ni'ma Allah ake nufi kallo a yo in ni'ma Allah na nan duniya ba mu kallo ni'ma Allah nan ba muna ganin ni'ma Allah kaga don kokarin su saba ba fassara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka kauce to kuma da aka zo sai suka ce a'a ita kanta kalima ta ila rabbiha sai suka ce a'a ai ila ni'ima take nufi ai mufrad ne na al'ala'u fadhkuru ala allahi la'allakum tuflihuna a cikin suratul araf kadiba cikin ad-durrul masum fi ulumil kitab al-maknun sai kawo magana guda hudu in bambanta ba waɗansu sun ka tafi cewa al'ala'u mufraduhu bi fathatayn mufrad kin shi fatha bi ne gare shi kamar qafan in an ce alƙafa shi ne ɓaɓuwar kai ko to ƙafan kenan alan jam'uhu akfa'u ala'u sai suka ce mufradikin shi ƙafan alan kenan an ka rubuta alan alhamdu an kai mata fata alawun an kai mata fata shi ne mufradikin shi waɗansu malaman lugha suka ce in mufraduhu bi kasril hamzati wa fathil lam shi wannan ala'a mufradikin shi ana alhamza kasra ana fathul lam kamar dhila haƙarƙari shi kuma karan bane jam'in shi afla kamar inab jam'in shi mi a'na ay waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin wa qila wadansu malaman lugu suka ce mufraduhu bi kasri alhamzati wa sukuni lam kasra za a yi ma alhamza amma su ce ana mata fatha ba sai suka ce lamun sukuni za a yi mata sun ka ce ka himlin himl jam'in shi ahmar ko ba kana bane wa ulatul ahmari ajaluhunna an yadhana hamlahunna wa qila wadansu malamai suka ce mufraduhu bi dhammil hamzati a'a ita alhamza ma dhamma za a yi mata wa sukunil lam ai mata ai malamun sukuni ka quflin wa aqfal qufl shine rufi ba ga nan bane qufl ruhi ko kwaddo ko kwado ko kadena duk wanda kaka ganewa wani mutum na dama in yayi alkawali sai ya saba sai shi ba alkawali dubu sai ya saba dubu ya cika ko guda to sai sha'ir ya ce lisanuka ajina min lisanuka ajina min ahla lisanuka ahla min janan nahli maw'idan wa kaffuka bil ma'ruf adyaq min al quful lisanuka yace halshenka ahla shi an mafi zaki da dadi min janan nahli daga tataccen zuma jananan ana nufin abin da an ka ɗebo shi ne malaman zuwa suke ce ma ɗashe duk abin da ya zama to ya kai yano na za a ɗebo shi a ce ɗashe to bakinka ya fi zaki ya fi zuma zaki lokacin da zaka yi mutum alƙawari lisanuka ajna ahla min janan nahli maw'idan yace wa kaffuka bil ma'rufi afyaq min al kufr amma hannunka ya fi wato kamar ka ce kade na ko muka ce kwado ko kwado wannan wanda ake kullewa in an kulle shi to hannun ya fi ya fi ya fi wato hannunka ya fi tauri ya fi zama mafi kunci daga kwado idan an kulle shi a lokacin da za a cika alƙawari yau dai mutane haka suke wajen miƙa alƙawali insha Allah insha Allah insha Allah da ka dole ta insha Allah na kare yake baka sai sai ka hatara da mutane wani da ya ce insha Allah ma na ya kare da kai kenan ai Allah ya san wanda ya fadi da niyyar cikawa in ma bai samu iko ba sai saka kanka yarda mutun ya rena ma da wayo da kaga mutun ya dauke ka baka san abin da kai ba ina cewa sai ka tawo gobe sai ka tawo jibi kanka wallahi ka dauki kanka sakari ka baka kanka lokaci eh ka san abin da kake yi dan mutanen mu yanzu suna dauka ƙarya kamar wani wato wani adoci muna ganewa ko to don haka ashe cewa kalima ta al'ala'u ila rabbiha ɗai ne daga cikin ra'ayi na masu na malaman luha ina fata an fince ni shine wancan waɗanda sun ka ce mufraduhu ilan ka inabin wa ana to ya an ka cikin ra'ayin luga ka ɗauki guda kaɗai ka kawo sannan dambi na fassara ka ta saba ma fassara annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ce ba a ganin allah to don haka kun ga wannan na kawo muku bayani ne na lugha dan ka gane kalma ta al'alam mufraduha akai magana guda hudu ba ni ni kawo su ba ka koma cikin az-zurrul masun fi ulumil kitab al-maknun a qissa ta adawa fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihuna ya kawo wannan bayani in baka gano wannan bayani ba sai ka zo mu bayani mun gane wannan to anan waɗanda suke inkarin ru'ya an gane ko da masu cewa ana ganin Allah da waɗanda suke cewa ba a ganin Allah bari mu kare abin da Imam Suyuti ya ce saboda gobe in mun tashi mu tashi kan aya da kyau da ya ce afwan sai suke cewa ai Allah ya ce ba a ganin sa dama ahli sunna in mun zo cikin wannan littafi na al-masail al-usuliyya al-mu'athira fi aqidati ahli sunnati wal jama'a wa dadd ala al-mukhalifin su a aqida ta ahli sunna ba a ganin Allah a duniya shi yasa sheikh محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين يتي رؤية الله في الدنيا جائزة عقلا ممتنعة شرعا ganin Allah a duniya a hankali hankali ya halattar da wannan abba shari'a ta hana shi tunda shari'a ta hana sai zama tumi kina an abin ga me yasa ce ja'izatun aqlan saboda yace annabi Musa ya ce ma Allah rabbi arini anzur ilayka ya ce da hankali bai yarda da wannan ba da annabi Musa ba zai rubuta Allah amma da Allah ce lan tarani mumtani'atun shar'an muna gane wannan to amma su mu'tazila sai sun kafa ke sun ce lan har abada ba a ganin Allah jina ka muku bayanin su ko ba haka nan bane to a'a ba haka nan bane a nan duniya hatta da manzo sallallahu alaihi wasallam an yi sabani ibnu abbas da an kai isra'i da mi'raji da shi an gane ko za mu zo bayani kan wannan su suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah amma laqad ra'a min ayati rabbih kubra aisha da matan manzo sallallahu alaihi wasallam tace a'a bai ga Allah ba tunda tace an tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbaka yace nurun anna ara shikenan kaga ganin Allah a duniya saboda Allah bai halicci ɗan adam da jikin da zai gane shi ba dan ya ce hijabuhun nur ko hijabuhun na law kashafahu la ahraqa subhatu wajhi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi kaga ashe nan ba a halicce mu da jikin da zai iya ganin Allah ba to amma sai Allah ce mi la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir sai ka ce to ai ahlus sunna kun ce la tudrikuhu al-absar ai gani baya ganin Allah bai irka Allah suka ce kenan ba yadda za a yi wani ya ga Allah sai aka ce a'a akwai bambanci tsakanin albasar wal idrak albasar daban al idrak ganin abu daban kewaye sani da shi daban shi yasa Allah ce falan ma tara al jam'ani qala ashabu musa inna la mudrakun kaga al idraku daban ar ru'yatu daban tara'a an ga juna amma al-idraku ba su kai gare su ba shi yasa Sheikh Bin Baz yace akwai bambanci tsakanin al-idraku da ar-ru'ya la tudrikuhu al-absar babu idon da zai kewaye sani da Allah amma ganin Allah za su ga Allah ila rabbiha nadira za su ga Allah amma ba su iya kewaye sani da Allah wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha dan haka cewa lan shi yasa ma Sheikh Abdul Latif Shuwairi fiye da ke baku labari yace sunanta lan zabakhshariya yace zabakhshari kenan ya ce akan cewa ba a ganin Allah kafa hujja da wannan aya alhali ga Maryam ta ce falan ukallima al-yawma insiya kuma lan ko ta hadu da abadan wani lokaci ba ta da har abada ba jiya na ka muku bayanin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim cikin suratul baqara ko ba ganin bane Allah ce ba za su burin mutuwa ba har abada قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا تشكين جمعة ولا يتمنونه أبدا كي حتى من هذا القرآن to da lam da abadan sun zo ba za su buri mutuwa ba kenan duniya da lahira amma Allah ce wa na dau ya maliku li yaqdi alaina rabbu ga kafirai kan da ahlul kitab sai su yi burin mutuwa wa yaqulu al kafiru ya laita bi kuntu turaba har kafirin ahlul kitab ya shiga cikin wannan da haka ku daina ƙarya ku ce ba a ganin Allah ran tashin alkiyama kuma Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuna kafirai za a sha makance su daga ganin Allah to su kuma su imani fa Imam Shafi'i yace to kenan su za su ga Allah ya kafa hujja da wannan aya bil bi mafhumil mukhalafa ku daina zuwa kuna ƙarya mas'aloli ne waɗanda sai an kawo hujjoji sai an kawo dalilai amma ba wai a fake ba da waɗansu maganganu da ba su bane kuma kakka shiga mas'alar da baka yi bincike kanta ba saboda masu shubuha tattauna da su akwai matsala musamman mu'tazila musamman yan shi'a suna karatun ilmul jadl da ilmul mantiq an gane ko sai su je su juya da kai usul fiqh su magana ta yi yawa da surutu da zance da ka'idodi aqliya in baka sani ba ka je ka tattauna da su ka bari har ka gane inda an ka saba gaba muna ganewa amma mu ahli sunna muna da dalilan mu wannan kadan ne mun kadan tabo gobe idan Allah ya kai mu da rai insha Allah ta'ala za mu zo cikin wagga risala ta doktora da aka rubuta a jami'a ta Madina القواعد الأصولية المؤثرة في عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين يا أن تتقوا مسألولين رؤيا تعالى abin da ya samu ka tsaya kan wannan aya tun jiya kuma yau muka maimaita saboda mas'aloli ne masu hatsari wani sai yazo ya ce maka zai baka abin da zaka gani Allah a nan duniya alhali babu dalili akan wannan kaga karshe sai shi hauka saka wani kuma zai ce maka a'a ba a ganin Allah duniya da lahira a'a a duniya dai ba a ba a ganin Allah amma a lahira akwai dalilai kuma wannan shiri abin da ya tabbata a alkur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam don Allah karanta mana wannan ayat ta gaba mu dan ji kalmomin ta musamman da wallabi da kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bi misliha
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
abinda muka faɗa ya zama turiri Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh